ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanwa musulmi ci gaba da karatun da muka fara cikin wannan littafi mai albarka fatul majid li sharhi kitab tauhid kama man ce yau muna 29 ko 28 ga watan rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da 1442 wanda ya daidai da sha hudu ko ko uku sha uku ga watan uku miladiya na da 2021 sati da ya gabata muna cikin babi na lokacin da malam ya ce kalin wa an mu'az bin jabal cikin wasiya wadda malam da ce wa qawluhu qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون bayanin wannan ayoyi sun gabata na ga inda muka tsaya a kan shi kala wafil mugni libin hisham fi kaulihi ta'ala la tushriku bihi shay'a haka ne ko duba shahi na 38 mun ga wurin ko na arba'in ƙauluhu zalikum wasakun bihi haka ne zalikum wasakun bihi la'allakum tazakkaru bayan fada Allah maɗaukaki da ya ce wala magana imamul hanafi ƙauluhu wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba qala hadha amrun bil adli fil qawli wal fi'li alal qarib wal ba'id mala yake cewa fada Allah madaukaki da yace idan za ku faɗi magana to fa'dilu ku yi adalci walau kana za qurba ko da dai wanda za ku faɗi magana akan shi makusanci ne jayayya ta gama wane da wane wane dan uwana ne wancan kuma ba dan uwana ne na jini ba idan zan yi hukunci tsakaninsu dole in yi adalci kai in saki in ba dan uwana gaskiya alhali baya da ita shi yasa malam yace hadha amrun bil adli fil qawli wal fi'l wannan umarni ne da Allah madaukaki yayi da adalci a cikin fada da aiki alal qarib wal ba'id absa wanda yake muksanci da wanda yake nesa qala al hanafi imam al hanafi yake cewa al adlu fil qawli fi haqqil wali na adalci a cikin faɗi to wannan na haƙƙi ne haƙƙi ne akan masoyi wal aduwi da miki za ka faɗi adalci to babu bambanci tsakanin masoyinka da mikiyinka za ka yi adalci ne tsakaninsu wala ya taghayyaru fi rida wal ghadab haka faɗa ta adalci ta gaskiya batta canzawa a cikin lokacin da mutum yake cikin yarda da lokacin da yake da yake cikin kushi bal yakunu ala alhaq wannan faɗi zai kasance akan gaskiya wa in kana za qurba ko da dai akan ma'abucin kusanci ne fala yamilu ila habibi wal qarib kan mutum ya karkata ya zuwa masoyi da wanda ya zamanto kusa dalilin alakar da take tsakaninsu ta soyayya ko ta dangantaka ya ba shi gaskiya alhali baya da ita shi yasa Allah madaukaki yake cewa wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kadda ku saki kiyayyar da take tsakaninku ta dauke ku ku kasawa wanda mikiyinku ne adalci wannan kiyayya kar ta dauke ku ku kasawa miki adalci ko da dai kafiri ne Allah madaukaki ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci wannan shine mafi kusa da tsoron Allah madaukaki qauluhu wa bi ahdillahi awfu fada Allah madaukaki da yace kuma da alƙawalin Allah ku cika qala ibn jarir Muhammad bin Jarir al-Tabari wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya faɗi cikin tafsirin shi yace wa bi wasiyatillahi ta'ala wasakum biha fa'ufu da wasicin da Allah maɗaukaki ya muku to ku cika wannan wasici wanqadu lidhalika ku jayu ya zuwa wannan bi an tuti'uhu fima amarakum bihi wa nahakum an na cewa kuwa Allah maɗaukaki biyayya a cikin abin da ya umarce ku da shi haka kuma shi biyayya a cikin abin da ya hane ku game da shi wannan ita ce wasiya Allah maɗaukaki وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كوي ايكي دا لتاهن شاء القرآن ميجرما دا سنة منزا الله منزا شوان دا سيرايان الله دا أمنشن سكار تبتا دريش وذلك هو الوفاء بعهد الله wannan kuma shine cika alkawali da alkawalin Allah madaukaki wa kaza qala ghayruhu haka nan ne wani shi ya wadi a wannan gaba ce muka tsaya inda za mu tashi fadar shi da ya ce wa kauluhu fada Allah maɗaukaki da ya ce zalikum wasakun bihi la'allakum tadhakkaru wannan abin da aka ambata da baya na hukumce-hukumce da umarni da shi ne Allah maɗaukaki ya muku wasici la'allakum tadhakkaru na ba don komi ba saboda ku wa'aztu ku tantunu ku wa'aztu ai tatta'izuna ku aztu watantahuna amma kuntum fi kuma ku hannu daga abin da kuke cikin shi na sabo da kasa tashi da abin da Allah ya umarni qawluhu wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili da Allah madaukaki da yace wa anna hadha sirati mustaqima kuma wannan ita ce shine tafarki na miƙaƙƙe fattabi'uhu to ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi kanana lunguna wanda suke da kwanance kwanance fatafarraqa bikum an sabili wannan za ta hana ku ta raba ku da tafarki nan na Allah madaukaki na umarni abai addinin shi abu sa halshen manzon shi sallallahu alaihi wasallama ka abu kama kame wanda ba bai da alaka da addini in ma iya da alaka da addini a yi watsi da dukkan abin da ya zama to bai zo daga maza Allah sallallahu alaihi wasallam in dai addini ne musulunci qala al-qurtubi imam al-qurtubi yake cewa a cikin tafsirin shi hadhihi ayatun azimatun atafaha ala ma taqaddam wannan aya ce mai girma Allah madaukaki ya raba ta a bisa abin da ya gabata fa innahu lamma naha wa amara lokacin da Allah maɗaukaki ya yi umarni naha ya yi hani wa amara kuma ya yi umarni hazzara an ittiba'i ghairi sabili sai Allah maɗaukaki ya tsoratas da bin tafarkin da ba tafarkin shi bane ba alama bayyanatu al-ahadithu sahihatu abusa abinda hadisai manzala sallallahu alaihi wasallama ingantattu suka yi bayanin shi wa qawilu salaf da maganganu na magabata sahabbai wa anna fi mawdi'i nasabin annakin nan ta zo a matsayi ko bagire na nasabta asalin magana ai wa atlu anna hadha sirati in karanta muku cewa wannan kuma shine tafarkina ala anil farra wannan magana an same ta daga imamul farra wal kisai da imamul kisai wannan malamai ne dukkan su manya-manyan malamai ne na luga harshen larabci kuma manya-manyan malamai ne a cikin qira'at abin da ya shahi wannan karanta alqur'ani qala al farra imamul farra yace wa yajuzu an yakuna khafdan kuma mai yiwa ya halitta ya kasance ya zo da hafda ne ai wasakun bihi ya muku wasici da shi wa bi anna hadha sirati mun gane ko wa bi anna hadha sirati kuma da cewa wannan shine tafarki na shi ma nayi wasici cewa wannan tafarki na ne qala was-siratu imam al-qurtubi ya koma ya ce kuma tafarkin wannan sirat at-tariqu shine hanya alladhi huwa dinul islam wanda yazo shine addinin musulunci mustaqiman wanda ya zamanto tsayayye mai kyakke ba karkatacce ba nusiba ala al-hal an nasabci wannan akan hali wa ma'anahu mustawiyan qawiman cewa wannan tafarki na ne mai kyakke daidaitacce la'i wujajafi babu karkata a cikin shi fa amara bi tibai tariq tariqihi alladhi taraqahu ala lisani muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah madaukaki yayi umarni a ba hanyar shi wanda ya tafarkantar da ita a bisa halshen manzon shi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa shar'ihi da shari'ar shi wa nihayatuhu aljanna kuma ƙarshen shi aljanna ne idan duk wanda ya bi tafarkin Allah maɗaukaki mai kakke a bisa harshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ba inda zai kai shi sai aljanna sabanin idan mutum ya bi tafarkin wani to ba inda zai kai shi sai muguwa hanya mamuna makoma wa tasha'abat minhu turuqun kuma daga wannan hanya mai kakka ne aka samu hanyoyi wanda suka rabu da shi suka rarrabu faman salakal jaddata naja dukkan wanda ya bi miƙaƙƙen tafarki na ƙwarai to ya tsira wa man kharaja ila tilka turuqi afdat bihi ila nar kuma duk wanda ya bi wancan hanyoyi ƴan masu lunguna da kwanance-kwanance to fa za ta kai shi zuwa wuta ne قال الله تعالى Allah madaukaki na cewa wala tattabi'u subula fatafarraka bikum an sabili kada ku bi ƙananan hanyoyi wanda za su raba ku daga tafarkin Allah madaukaki ai tamilu ana nihin wadda ta zamanto ta karkace intaha kalamuhu anan magana imamu magana imamu qurtubi ta kare وروى أحمد والنسائي والدار والدارمي وابن أبي حاتم والحاكم imamu ahmad da imamu nasa'i da imamu darimi da ibn abi hatim da imamu hakim sun ruwaito wa sahahahu imamu hakim ya ingantar da wannan hadisi wa rawahu muhammad bin nasr al-marwazi fi kitab al-i'tisam muhammad bin nasr al-marwazi ya ruwaito wannan hadisi a littafin shi al-i'tisam bi sanadin sahih da isnadi wanda ya zamanto ingantacce an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi kala khatta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama khattan bi yadi manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi kara tabbata a gare shi ya zana layi kurtu da hannun shi sun makala sannan ya ce na ya zana layi tsayi mai kakke sai ya ce haza sabilillahi mustaqima wannan shine tafarkin Allah madaukaki miƙaƙe na wannan na karantar da mu manzala sallallahu alaihi wasallama wani lokaci iya karantar da sahabbai al'amari a aikace ya kurta yace wannan ho shine tafarki tafarkin Allah miƙaƙe thumma khatta khututan an yamini zalika al-khat wa an shimali sannan kuma yazo ya zana wasu hanyoyi a gehen bangaren dama na wannan kurtu ya miƙa su da shi hallau ya zana bangaren hagu a wannan kurtu ya gama su sun makala sannan ya ce wa sahabbai wa hadhihi subul laysa minha sabilun illa wa alaihi shaytanun yad'u ilayhi yace wannan ɗan ƙananan hanyoyi ne wanda babu ɗaya daga cikin wannan hanyoyi face sai ka samu shaidan akan wani shaidani akan wannan hanyoyi yad'u ilayhi maimakon ya kira ya zuwa ga Allah shaidan ya kira ya zuwa ga Allah a'a ya zuwa kan shi yake kira kenan wannan maimakon ka bi babban hanya wadda za ta kai ga Allah maɗaukaki a'a idan ka bi wannan hanya za ka yi cin karo da shaidan wanda zai kira ka zuwa gare shi sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya karanta sallallahu alaihi wasallam wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili na wannan shine tafarki na mai kake fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'u subula kada ku bi tafarkai wanda suka zamanto ƙananan hanyoyi ne fatafarraqa bikum an sabili wanda za ta raba ku da wannan tafarki na na yanzu mai hankali Allah madaukaki ke kiran bayan shi ku ba hanyar Allah madaukaki mai kakka wanda ya zana amsa harshen manzon sallallahu alaihi wasallam kadda ku wasu tafarkai na wasu mutane daban wanda su ya zuwa gare su ne suke kira ba ya zuwa ga Allah ba wa an mujahid ya zo daga imamu mujahid tafsirin wannan wala tattabi'u subula yace qala al bid'a wa shubuhat imamu mujahid ya daga cikin almajiran abdullahi dan abbas wanda da Allah ta kar tabbata gare shi yace ana nihin wala tattabi'u subula qala al bid'a yace kadda ku bid'o'i ita kuma bid'a abinda ake cewa bid'a a addinance a shar'ance hanya ce wadda ta yi kama da hanya ta Allah wadda kama da shari'a in ka lissawa za ka ga kama abu ne wanda Allah ya umarni ko manzo alhali kuma ba haka nan bane ba ta saba umarnin Allah da ba an kawa ta ba akan umarnin Allah da manzo ba kuma sai aka raba ta da addini masu aikata ta suna nihin kusanta ya zuwa ga Allah madaukaki a so haka suke wanda zai bid'a zai ce bai ba wanda muke so sai Allah sai manzo alhali kuma Allah bai umarni ba manzo sallallahu alaihi wasallama bai umarni ba kuma ana nihin da ita neman lada ko kyautatawa alhali kuma abin na haka nan ne to shine nan malam yake cewa imam mujahid yake cewa ana nihin subulkin wannan albida ana nihin bid'o'i wa shubahat da abin da ya zamanto shubaha ne wanda za a zo a jehwa ma shakku a cikin zuciya a ce ai abu kaza kaza ne alhali kazi kai ta wasu abin nan anya gaskiya ne ko ba gaskiya bane wannan shi ake cewa shubaha qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala imam ibn al-qayyim wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ke cewa walinadhkura fi as-sirati al-mustaqim qawlan wa jizan ma ambata game da tafsirin wannan hanya mai kakka fada wadda ta zamanto takaitatta فإن الناس قد تنوعت عباراتهم domin mutane maganganunsu da tafsirinsu akan wannan sirat ya sha bamban bi husni bi hasbi sifati wannan ya fassara sirat da gwalgwadon kamannin shi ya fassara wannan hanya ta Allah da gwalgwadon kamanninta wa muta'allaqatihi wani ya fassara shi da abin da yake rataye da ita wa haqiqatu shay'un wahid mala yace kuma abinda ake nihi da wannan tafarki wannan hanya abu ne guda daya ya kawo tafsirin shi qala wa huwa tariqullahi alladhi nasabahu liibadihi musilan ilay yace abinda ake cewa siratul mustaqim hanya ce ta Allah wadda ya dangana ta zuwa bayan shi ya dora bayan shi akanta musilan ilaihi wannan hanya wadda za ta kai ga ga Allah madaukaki wannan ita ce ake cewa sirat mustaqima wala tariqa ilayhi siwahu kuma babu wata hanya wadda za ta kai ga ka ta kai mutum ga Allah in ba wannan hanya da Allah ya umarni da ita ba bal at-tariqu kulluha at-turuqu kulluha masduda barma dukkan hanyoyi a dada suke a liƙe suke alal khalqa abusa abiban halitta illa tariqahu sai wannan hanya kadai alladhi nasabahu ala alsuni rusuli wanda ya dangana wannan hanya ya zuwa halashinan manzannin shi kinan Allah madaukaki da ya umarni yace ga hanya ta abi bai bari ba sai da ya fada wa manzanni su gaya wa bayin shi ga yanda hanya Allah madaukaki take dukkan hanyar da ta zamanto ba ta manzanni ba ba yanda za a yi ta kai kai zuwa ga Allah madaukaki domin Allah madaukaki ba ganin shi muke ba ba zance yake da mu ba bai mana wahayi ba hanyar ɗaya da za mu san wane ne Allah mai yake so hanyoyin da Allah ya aiko manzanni su gaya mana shi yasa duk wata hanya in dai ba ta manzanni ba to ba za ta kai ka ba ga Allah madaukaki wa ja'alahu mawsilan li ibadihi ilai sai sanya abu ne wanda zai kai ga bayin shi zuwa gare shi shi Allah madaukaki menene wannan qala wa huwa ifraduhu bil ibada dan siratul mustaqim kinan shine kadaitar da Allah madaukaki da bauta a cikin dukkan dangogi na bauta wa ifradu rasulihi sallallahu alaihi wasallama bi ta'a kuma kadaitar da manzon shi sallallahu alaihi wasallama da biyayya inda aka ce wannan addini ne to ba wanda zaka bi sai manzon sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai faɗi wani abu to ko dai ya kasance akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi ne idan ka bi ba shi ka bi ba faɗan manzon sallallahu alaihi wasallama ka bi ko kuma ya zamanto ya sabawa abinda manzon sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ko ya aikata to kuma ka sabawa abinda Allah ya umarni da shi qala wa rusulu bi ta'a sannan wannan shine ifraduhu bil ibada kadaitar da Allah madaukaki da bauta wa ifradu rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi ta'a kuma kadaitar da manzon shi sallallahu alaihi wasallam da biyayya fala yushrak fala yushriku bihi ahadan fi ubudiyyatihi kadda mutum ya saki ya haɗa bautar Allah maɗaukaki da wani a cikin ubangijin takashi a cikin bautar shi duk abin da za a ce wannan bauta ne to karka kadda ka karkatar da alakan wannan bauta ya zuwa wani sai Allah maɗaukaki qala wala yushrik bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam ahadan fi ta'atihi hakanan kai mutum ya saki ya haɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wani a cikin biyayyen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa yujarridu at-tauhida kina ana kiran shi da ya daidaitar da tauhidi ga Allah wa yujarridu mutaba'atu rasul sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya daidaitar da biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan a wannan matsayi idan mutum ya zarge ka kan ka bi tafarkin Allah ka bi tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallama to ya yi zargi a kan abin da Allah maɗaukaki ya umarni da mazo sallallahu alaihi wasallam domin haka Allah maɗaukaki ya ce a yi wa haza kulluhu madmunu shahadati Allah ilaha illallah ya ce wannan dukkan shi abinda kalmar da za ka waɗi ka ce lalle na tabbata babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah to wannan shi ne abinda wannan shahada ta kumsa. kadaitar da manzo da Allah madaukaki da bauta wa annan Muhammadun Rasulullah kuma ka tabbata cewa Muhammad da Abdullah sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah kuma wannan tajriduhu bi ta kinan ka daidaitar da shi da abin da ya zama to biyayya ne fa ayu shay'in yufassiru bihi yufassaru bihi as-sirat maimakon yufassiru yufassaru kinan duk abin da za a fassara الصراط المستقيم wannan hanya mai kakkafa huwa dakhilun fi hadain al-aslayn to ya shiga a cikin wannan asali guda biyu wanne ne asali guda biyu kadaitar da Allah madaukaki da bauta kadaitar da manzo sallallahu alaihi wasallama da biyayya duk abinda za a ce wannan siratul mustaqim ne a fassara shi da shi to ya shiga kalkashin wannan asali guda biyu wa nuqtatu zalika bargon wannan ko kuma ka ce ƙarshen munfa ta wannan an tuhibbahu bi kalbika ka so shi da zuciyarka wa turdihi bi juhdika ka yarda da shi ka yarda da shi da kokarinka kulluhu fala yakunu fi qalbika mawdi'un illa ma'muran bi hubbihi ya kasance gaba ɗayan shi kai ya kasance a cikin zuciyarka akwai wani bagire ko wuri illa ya kasance rayayye ne wannan wuri an raya shi da san shi wala yakunu zalika iradatun wala yakunu laka iradatun illa muta'alliqatun bi mardatihi kai ya zamanto kana da wani so sai face iya rataye iya da alaka da yarda Allah madaukaki fal awwalu yahsulu bi tahqiqi shahadati Allah ilaha illallah idan na farko na samuwa ne da tabbatar da cewa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai Allah wa thani na biyu yahsulu bi tahqiqi shahadati anna muhammadan rasulullah na biyu na da kasancewa ne da tabbatawa lalle muhammad manzo ne na Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha huwa al-huda wa dinul haqq wannan kuma shine shiriwa da addinin gaskiya wa huwa ma'rifatul haqq wal amal bi kuma shine sanin gaskiya da aiki da shi wa huwa ma'rifatu ma ba'atha Allah bihi rasulahu wal qiyam bi kuma shine sanin abinda Allah madaukaki ya aiko manzon shi da shi da tsayuwa da shi fa qul ma shi'ta min al ibarat in ka so faɗa abinda kake so ka faɗi na abinda zaka iya fassarar da sirat sai bayya huta daga wannan al'amura guda biyu allati hadha akhiyatuha wanda ya zamanto wannan shine tushenta da gindinta wa kutubu rihaha kuma shine hallo makewaya abinda za a kewaya a zo dai a kai shi qala wa qala sahal bin abdullah haka ya fadi yace sahal bin abdullah yace alaikum bil athar ku yi ruku da hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa sunna da sunna manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam domin athar iya zuwa da ma'anar sunna iya zuwa da ma'anar abin da aka samu daga sahabbai da abin da ya biyo bayan tabi'ai da atba'i tabi'i kenan ku yi ruku da abin da ya zo cikin sunna da maganganun sahabbai da tabi'ai fa inni akhafu annahu sayati an qalili zamani yace domin ni ina tsoro da sannan zai zo a ɗan lokaci kaɗan idan zakara insanun nabiya sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ambata manzo sallallahu alaihi wasallama waliktida'a bihi yayi umarni a bar bid'a abu manzo sallallahu alaihi wasallama fi jami'i ahwalihi absa dukkan halolin shi zammuhu zaka ga suna zargin shi wa naffaru anhu za su yi ka kore mutane daga gare shi wa tabarra'u minhu za su barranta da shi wa azzaluhu za su kaskantar da shi wa ahanuhu su wulakantar da shi ka duba ka ga wannan magana ta sahal bin abdullah kai ka ce a wannan zamani a wannan lokaci yayi zaran ka ce abu Allah abu manzo to ka zama abin zargi zaka ga mutane suna kyamarka suna zargin ka suna kore mutane suna kulla ma alhali kuma wannan shirya addini na Allah da wannan ne mutum zai samu gajiya ta kai shi zuwa aljanna ina ga kusa a wannan gaba za mu tashi insha Allah faɗan malam da ce قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كنا مكودي بدي الله بام لادا كنا مكي كسكري الله غافر تامنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك
batal Allah shi